أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين يا همة الشقي ذري لنا بهذا المعبر والتعطفي بنظرة التأتي لنا بالزفر متن العشماوية في العبادات على مذهب السادة السادات المالكية za mu tashi game da uzurrukan da suke halasta a saba wa juma'a a shafi na 49 na'am za mu tashi wa min zalikal a'ma
ومن ذلك الأعمى الذي لا قائد له wa min zalika yana daga cikin waɗanda ya halasta su saba wa juma'a al'ama makahu allazi la qa'ida lahu wanda ba shi da dan jagora da yana dan jagora zai ji أما لو كان له قائد amma da yana da dan jagora to zai ji أو كان ممن يهتدي للجامع ko kuma yana daga cikin waɗanda zai za su iya sallar juma'a za su iya zuwa masallacin juma'a بلا قائد ba tare da dan jagora ba kasan akwai wannan makafin su sun riga sun haddace hanya kamar da suka haddace gidajensu don ya kasance daga cikin waɗanda zai iya su- zuwa masallacin juma'a ba tare da ɗan- a, zai iya shiryuwa zuwa sallar juma'a masallacin juma'a ba tare da ɗan jagora ba فلا يجوز له التكلف bai عنها halitta gare shi ya saba ma juma'a ba ويحرم السفر to zai إلى gaya maka abin da aka زوال haramta a ranar juma'a sai ce wa yaro musafaru an haramta tafiya inda zawali yayin da rana ta karkata lokacin sallar juma'a min yau mil juma'a tun da ranar juma'a على من تجب عليه الجمعة amma ga wanda mai juma'a ta waje ba a kan shi banda mata su mata su je unguwa amma kai وكذلك da juma'a ta waje ba kanka an haramta maka tafiya a wannan lokacin
وكذلك يحرم عليه الكلام sannan an haramta mashi yin magana da والنافلة yin nafila والإمام يكتب سواء a, wal imam a- a- abin nan wal imam ya hudu alhalin liman yana huduba an kara an hana shi yin a, magana sau manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace idza qulta li sahibika wal imam yakhdub an satafakalla gauta in ka ce ma dan uwanka liman na hudu ba kai shiru to ka ka bata juma'a an gane نعم سواء كان في الخطبة الأولى wannan maganar daidai ne a hudu ba farko ce أو في الثانية ko a hudu ba ta biyu ويجلس الرجل ويجلس ويجلس الرجل sannan mutum zai zauna idan ya shigo masallaci ولا يصلى wala إلا yusalli ba zai yi sallah ba idan liman na hudu ba إلا أن يكون تلبس bi nafilin sai dai Bi nafilin.
idan ya cakuda da yin ya cakudu da yin wannan nafila wato ya fara yin nafilan قبل دخول الإمام kafin shigowar liman to sai ya karasa فيتم ذلك sai ya cika amma in ya yi raka'a ta biyu ya zauna kai kuma bayan ya yi sallama ko bayan ya yi ta biyun ya kara miƙewa a ya zauna sallama ويحرم البيع والشراء والشراء an hana siyarwa da siye عند الأذان yayin kiran sallah a sani na biyu نعم Sai Allah ya ce idza nudiya lil salati min yawmil juma'a fas'au ila dhikrillahi wa zarul bai'a ku bar kasuwanci
ويفسق إن وقع wa yubsaku sannan ana iya bata wannan kasuwancin ma in waka da ya faru ويكره ترك العمل ترك العمل yawmul juma'ati Yawmul an juma'ati.
hana barin aiki ranar juma'a domin darajar ranar kace a yadda kafirai suke barin ba sa zuwa aiki ranar sunday ni ma juma'a babbar rana ba zuwa kasuwa an hana haka
ba ka je kasuwan ga haka je kasuwanka an gane نعم وتنفل الإمام قبل الخطبة sannan an hana yin nifal nafilan liman kafin hudu ba liman yana zuwa kafin hudu ba sai ya kabbara sallah ya nafila an hana haka an gani yana zuwa ya hudu ba kawai وكذلك يكره للجالس sannan an hana mutumin da yake zaune an yi tanaffala ya tashi ya ce zai yi nafila inda al'azani yayin kiran sallah al'awwali na farko ويكره حضور الشافعة شافة للجمعة. an hana halartar budurwa zuwa sallar juma'a kyakkyawa sai ta ɗauke mutane hankali وكذلك السفر بعد الفجر sannan an hana yin tafiya bayan sallan alfitin na ranar juma'a ga wanda juma'a ta wajaba a kan shi الله أعلم Allah shi ne ma'abocin sani na باب صلاة الج- باب صلاة
a babu salatul janaza wato shi tafiya da aka gaya maka can an hana yi bayan zawali ko bayan ullowan alfijir ga wanda juma take kan shi a zamanin da ake magana zamanin da idan ka fita bayan alfijir bayan zawali to ba inda ka bar gari bayan zawali to ba garin da zaka isa ka samu sallar juma'a haka sallar bayan alfijir amma a wannan zamanin namu in ka fita bayan ma zawali za ka je har wani gari a mota ka kuma ka samu juma wannan ba matsala ka gane Allah sa ku ka gane haka bayan alfijir din ba to wannan shine
babu salatul janaza babi akan sallan jana'iza aka ce sallan jana'iza sallan gawa aka ce jinaza jinaza bi kasril jimi makara makara janaza makara da gawa a ciki shi ne janaza ko kuma iya gawar an gane ko makara da gawa a ciki ko kuma iya gawar amma ka ce jinaza shi iya makarar madaukin gawa ha babu salatul janaza wato sallan ji- gawa wato tsayuwar gawa wannan ba a kiranta sallah sai dai tsayuwa tunda ba sallah ake masa ba tsayuwa ce ko to wa salatul janaza kaga kaga tsayuwa ga wanda ya mama ya rasu fardun farali ne alal kifayati bisa isuwa wato idan wasu suka tsaya a kai sun isar ma wasu
arkanu arba'atun rukunnanta guda hudu ne anniyatu niyya wa arba'un wa arba'u takbiratin da kabbara hudu an so kabbaran farko kai bismillah kabbara ta biyu kai ma annabi salati ta uku kai masa adda ta hudu kai ma dukkan mu'mini adda shikenan wadda awo bainahunna da yin adda tsakaninsu wasalamu da cewa assalamu alaikum wa yad'u bima tayassara ya adda da abin da ya sauwaka wasta hasan ibn abi zaidin irawani ibn abi zaid al irawani ya kyautata fi risalati a cikin risala ka gane dai risala na ibn abi zaid al irawani wanda aka yi mata shari samaruddani ya ya kyautata a cikin risalansa an yaqula wato mai addu'an mai addu'a a cikin sallar gawa ya ce shi a ganin shi ya fi kyau ka faɗi wannan addu'a kamar yadda ya kawo a cikin risala alhamdulillahi allazi amata wa ahya godiya ya tabbata ga Allah da ya kashe kuma ya raya ga wanda ya so alhamdulillahi allazi yuhyil mauta Godiya ta tabbata ga Allah da ke raya matattu lahul azamatu wal kibriya'u da girma da girman kai na Allah ne ko ka ce da girma da sifar girma na Allah ne wal mulku wal qudratu da mulki da iko na Allah ne was sana'u da yabo na Allah ne وهو على كل شيء kuma shi mai iko ne akan komai اللهم صل على Allah kai سيدنا salati ga محمد shugaban ma'annabi Muhammadu وعلى آل محمد kuma kai salati ga iyalan shugaban ma'annabi Muhammadu وبارك على Allah kai محمد albarka ga shugaban ma'annabi Muhammadu وعلى آل kai محمد albarka ga iyalan annabi Muhammadu كما صليت kamar yadda kai salati ورحمت kai rahama وباركت kai albarka على ga annabi إبراهيم Ibrahimu وعلى آل da iyalan إبراهيم annabi Ibrahimu في العالمين a cikin إنك حميد talikai مجيد domin kai abin godiya ne mai girma اللهم إنه عبدك وابن ya Allah عبدك shi wannan bawanka ne kuma dan bawanka وابن عمتك kuma dan baiwarka أنت Allah kai خلقته ka halicce shi wa razaqtahu kuma ka ka azurta shi وأنت da aiki أمرته.
kyakkyawa da mummuna نعم wa anta amattahu kuma kai kake da ikon kashe shi wa anta tuhyihi kuma kai za ka raya shi وأنت أعلم بسره sirrihi ka bi kowa sanin asirinsa da وعلانيته bayyanansa وجئناك mun zo شفاعا gurinka له muna neman ceto gare shi فشفينا Allah ka فيه ba mu cetonsa آمين اللهم إنا nastajiru Allah muna neman taimako بحبل جوارك bi له habli jiwarika da Jiwarika.
igiyan makwabtakakka Lahu.
lahu ga wannan mutumi إنك ذو zuwa fa'id domin kai وفائد.
ma'abocin cikawa ne wa Wasu.
zimmatin ko ma'abocin alkawari اللهم min كهه fitinatul kabar Allah Kabari.
ya yi shi daga fitinan kabari من عذاب ya جهل kiyaye shi daga azaban jahannama اللهم اغفر Allah ka له gafarta masa warhamhu, ka ci kansa wa'fu ka anhu, yafe masa wa'afi, ka ba shi aminci wa'akrim ka girmama nuzulahu, masaukinsa wa'wasi' ka- ka mudkhalahu, yalwata gurin shigansa wa'ghassilhu Allah ka wanke shi da ruwa bima'in wa saljin da raba Wa bardin.
da kankara ko ka ce da saljin da kankara wa bardin da raba ونجه من min az-zunubi ka الذنوب tsarkake shi daga zunubi da والخطايا kurakurai kama kamar yadda ake tsarkake farin tufafi daga datti wato wannan mubalaga ne gurin tsarkakewa وابدله دارا Allah خيرا ka من canza mai داره gida da ya fi gidansa alkhairi.
وأهلا Allah خيرا ka من ba ni mata da أهله suka fi matansa alkhairi.
Wa zawjan Ko ka ce khairan iyalai da min suka fi iyalansa alkhairi.
نعم Wa zaujan da mata da ta fi matarsa alkhairi.
اللهم إن كان Ya Allah in ya محسنا zama mai kyautatawa.
فزد في ka ƙara cikin إحسانه kyautatawansa.
وإن كان in ya zama mai مسيئا munanawa.
فتجاوز ka عن yafa- ka yafa سيئاته munanawansa domin kai ga mawadaci ne ga barin laifin bayinka.
اللهم إنه قد نزل Ya Allah بك gashi nan dai ya sauka gurinka.
وأنت خير خير mazulin منزل bihi kuma kai ne fiyayyen mai bashi masauki فقير إلى Allah رحمتك mabukaci ne zuwa rahamarka وأنت riyin غني an azabi kuma kai mawadaci ne gabarin azabtar da shi اللهم sabbin ثبت عند indal المسألة mas'alati Allah ka tabbatar da kadamu diga digin man dabuhu furcinsa yayin tambaya ولا تبتليه في Allah karka قبره jarabce shi a cikin kabarinsa بما da لا tsakata طاقة da hu له ga abin da ba shi da iko da shi والحقه بنبيه Allah ka riskar da shi ka محمد hada shi da annabinsa annabi Muhammadu sallallahu Sallallahu alaihi alaihi wa sallam اللهم لا تهرم Allah kar ka أجره haramta mana samun ladansa ولا تفتنا ba da بعده hukar ka fitine mu bayan wafatinsa تقول ذلك za ka faɗa بإسر كل a bayan تكبيرة kowace kabbara ka- al'amari ya girmama وتقول بعد الرابعة bayan kabbara ta hudu sai ka ce اللهم اغفر Allah ka لهدينا gafarta ma ra- ray- ra- rayayyunmu da suka rage a yanzu ga munan ma mun zo jana'iza وميتنا da wanda suka mutu a cikin mu ga sunan mun zo ka binne su da wanda suke وهادرنا halarta a tare da mu ga sunan muna tare da wanda ba وغائبنا sa tare da mu yanzu haka da وسجيرنا kananan cikinmu da manyan وكبيرنا cikinmu وذكرنا da mazajen cikinmu وأنسانا da matayen cikinmu إنك تعلم Allah domin ka san تقلبنا majuyanmu da ومسوانا matabbatarmu واغفر kafin لنا lana ka gafarta mana da ولوالدينا iyayenmu baki daya ولمن kana سبقنا bin imani ka بالإيمان gafarta mu wanda suka riga mu gurin imani مغفرة azuman عظما gafara yanke Allah ya وللمسلمين gafarta mu musulmai maza da والمسلمات musulmai mata والمؤمنين da mu'minai maza والمؤمنات الأحياء منهم da والأموات matattunsu اللهم من أحييته domin na Allah منا duk wanda zaka raya shi cikin mu فأحيه على alal iman Allah الإيمان ka raya shi cikin imani ومن wafaitahu توفيته minna duk wanda zaka kashe shi a cikin mu فتوفه على alal islam Allah الإسلام ka kashe shi cikin musulunci amin وأسكنا بلقائك Allah ka azartar da mu da haduwa da kai وطيبنا للموت Allah ka dadada mana mutuwa وطيبه Allah لنا ka dada da mutuwa gare mu Wajen Allah ka bi dada da mu ya rahatana.
isa ga wadayibna lil maut Allah ka dada da mu ga mutuwa mutuwa je na jin dadin mu mu ma mu ji muna jin dadin mutuwa shine wadayibna lahu wadayibhu lana ka dada da shi shi ma mutuwa gare mu na واجعل فيه راحتنا Allah ka sa hutun mu a cikin mutuwar mu da farin ومسرتنا cikin mu a cikin mutuwar mu amin ثم تسلم idan ka gama wannan sai kai sallama وإن كانت الصلاة على امرأة amma idan sallar mace kake mawa قلت sai ka kulta sai ka rinka cewa اللهم إنها أمتك أمتك Allah ita bai wakka ne ka rika cewa ha ha damirul ga'ibil mu'annaf نعم damirin mace wanda take ba ita kake magana ba ثم تتمادى بذكرها على آه. sai التأنيس ka ci gaba da ambaton ta bisa matantaka غير أنك لا sai تقول dai kai ba za ka ce ba وأبدلها zaujan زوجا kai da خيرا min من zau- ba za ka زوجها ce Allah ka canza mata miji wanda ya fi mijinta alkhairi ba لأنها قد تكون زوجا في الجنة domin za- زوجها domin za ta kasance mace- ma- ma- mata a cikin aljanna da zaujiya ga mijinta fi duniya wanda yake duniya an gane نعم ونسائل الجنة مقصورات آه، Wanisa'ul jannati sannan mata Maqsuratun.
matayen aljanna maqsuratun ababan takaitawa ne Ala ala azwajihin azwajihin.
daga mazajen su La ba za a ba su yabghina wani bihi.
mazaje ba Na'am.
mazajen su na duniya za a ba su آه.
la yabghina bihim badalan ba za a ba su canji da su ba za su nemi canji akan su ba za su ji kawai su mazajen nan nasu ke so ba za su taba kwadayin canji akan mazajen nasu ba shi yasa aka ce kuma game da mace da maza biyu suka aure ta wannan zai kawo mu ya ce Allah ga tawa wani ma ya ce Allah ta wace ta wace Allah sai ce to na san yadda za a yi Allah sai ya kira wannan sai ya mai da irin tabibu sai ya kira wannan ya bashi kira wannan ya bashi ba wanda ya zama ya akai ka gane kuma ba- ba- dama a- a zana ba a zuwa gidan wani a ba a gari za a zuwa gidan gwamnati a gwada tana gama ta shi Kowa ita ce kawai.
kowa ita ce an gane to ba za ka ce Allah ya canza mata miji ba saboda a aljanna mijinta na farko shine mijinta mijinta na duniya shine mijinta na'am wa ina director wa in adrakta janazatan amma idan ka riske wani sallar gawa wa lam ta'lam baka sani ba azkuru hiya a zakarun hiya Azzakarun hiya am amunsa unsa.
namiji ne wannan a kwance ko mace kuma gashi ba za ka iya tambaya ba qulta to sai ka ce Allahumma inna nasmatuka Allah wannan dai ranka ne rai mace ce sai ka rika cewa ha ha saboda rai mace ce thumma tatamada bi zikriha ala ta'nis sai ka zarce wurin ambatar rai bisa da mirin matantaka li'anna nasmata nasmata domin ita rai tashmalu zakara ta kunshi namiji wal unsa da mace wa in kanat salatu ala tifli idan ko sallan ga ɗan ƙaramin yaro ne qulta sai ka ce ma taqaddama min an-niyyati sai ka faɗa abin da ya gabata na ninya wat da takbiri kabbara wad da du'a addu'a غير أنه يستحب sai dai أن shi an so تقول ka ce بعد الثناء على alallahi الله bayan ka yi yabo ga Allah والصلاة على da salati النبي ga annabi صلى الله sallallahu عليه alaihi وسلم wa sallam اللهم إنه Allah أبوك lalle wannan bawan ka ne وابن عبدك Allah kuma dan bawan ka ne أنت kai ka خلقته halicce shi ka ورزقته azurta shi وأنت أمته kai ka kashe shi وأنت kuma kai za ka تبيه raya shi اللهم اجعله لوالديه سلفا Allah ka sa ya zama rance ga iyayensa wata rana za ka biya shi za ka biya su نعم وذكرا ya zama ajiya gare su fardan ya وفردا zama ma- maraganyi gare su وأجزا wa ajaran ya zama وأجرا.
lada gare su وسكل yi به mawazinahuma ka موازينهما nauye ma'aunin su su biyu da wannan yaro Allah لازم بأجورهما ka girmama ladansu da wannan yaro ولا تحرمنا Allah kakka haramta mana وإياهما kuma kakka أجرهما haramta ma iyayensa ladansa ولا تفتنا وإياهما Allah بعدهما kakka fitine mu da iyayensa bayansa اللهم ألهقه بس- Bibi salabil بسالي mu'minina Allah ka hada shi da ma- ba- managartan shudaddun mu'minai wato marganya ko kace shudaddun mu'minai wanda suka gabata في كفالة cikin إبراهيم rainan annabi Ibrahim وأبدله الدار canza خيرا mashi من gida da ya fi داره gidansa alkhairi وأهلا خيرا من iyalan أهله da suka fi iyalansa alkhairi وآفه من فتنة wa القبر abihi ka fit- ka kubutar da shi daga fitinan kabari ومن عذاب da kuma جهنم azaban jahannama تقول ذلك za ka faɗi wannan addu'an مثل كل a bayan تقبل kowace kabbara وتقول بعد sai ka ce الرابعة bayan ta hudu اللهم اغفر لأسلافنا Allah ka gafarta ma marigayenmu da وأفرادنا marigayenmu dai ولمن سبقنا ka gafarta ma بالإيمان wanda suka riga mu wurin imani اللهم من آيته Allah duk منا wanda za ka raya shi cikin mu فآيه على Allah ka الإيمان raya shi bisa imani اللهم من آيته منا Allah duk wanda za ka raya shi a cikin mu فآيه على ka الإيمان raya shi akan imani ومن توفيته duk منا wanda za ka kashe shi a cikin mu فتوفه على ka الإسلام kashe shi akan musulunci واغفر ka للمسلمين gafarta wa والمسلمات musulmai maza da musulmai mata والمؤمنين والمؤمنات da mu'minai maza da والأحياء mu'minai منهم mata والأموات rayayyen cikinsu da matattunsu ثم تسلم sai ka ce assalamu alaikum wa rahmatullahi والله أعلم Allah shi ne ma'abocin sani alhamdulillahi a abin da makaranta didi Allah ya gafarta mana inda muke kuskure Allah ya gafar a inda inda muke kuskure Allah ya yafi mana Allah ya sa mu yi kyakkyawan ƙarshe mu cika da kalmar la ilaha illallah muhammadu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam alhamdulillahi rabbil alamin